الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان متى a 25 ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 16 ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka littafin riyadu salihin واللفر babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya ji kamalin da rahama yan uwa idan ba a manta ba a wancan da gabata mun tsaya ne a ƙarshen babu karahati taqrir fil kalami wa tashadduq fihi wa takalluf al fasahati wa isti'mal wahshi al lugha wa daqa'iq al i'rab fi mukhatabati al awami wa nahwihim wannan babi kuma yana cikin kitabul umuril manhi anha yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon babu karahati qawlihi khabuthat nafsi babin da zai bayani game da karhancin qawlihi fadin sa fadin sa shiwa shi al-mukallaf wanda shari'a ta hau kansa wanda shari'a take magana da shi wajen wajahar da hani ko umarni to babin da zai bayani game da makaruhi ne ya ce khabuthat nafsi raina ta lalace raina ta ɓaci kalmar aka hana shi amfani da ita za mu zo mu ji insha Allah ta'ala idan muka shiga cikin babin mai ake nufi da wannan hadisi na farko malaiti an aisha ta radiyallahu anha an karɓi wannan hadisi ne daga uwar muminai na na aisha Allah ya ƙara mata yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce la ya ƙulanna ahadukum kada ɗayanku ya sake ya ce khabufat nafsi raina ta lalace raina ta ɓaci walakin sai dai liyakul idan yana so ya faɗi magana makamancin wannan sai dai ya ce laƙisat nafsi laƙisat nafsi raina ta ɓaci to da laƙisat da khabufat yan uwa duk kusan ma'anarsa ɗaya ne a larabci da laƙisat da khabufat ma'anarsa duk kusan ɗaya ce a larabci amma me yasa aka hana faɗin khabufat aka ba da damar a faɗi laƙisat shine saboda kalmar khabufat ta yi tsauri ta yi girma da yawa to a faɗi a yi isti'imalin kalmar da take mai ɗan sauƙi-sauƙi wacce take ba ta ɗauke da wasu ma'anonin marasa kyau bayan abin da zai shiga ƙarƙashin abin da ake nufi da khabutat nafsi din idan an faɗe ta a yan uwa wani lokaci zaka ga haka kawai ran mutum sai kaga yana ɓaci ke sai kaga ba wani abu aka yi masa ba ba rigima suka yi da wani ba ba wani ya zage shi ba ba wani ya ci mutuncinsa ba haka kawai sai kaga shi kaɗai sai garansa ne masa rashin daɗi-daɗi ya kusan daɗin adam yana samun wannan to galibi idan mutum ya samu wannan rashin jin daɗin ran yakan ba da labari ce raina baya min daɗi mu hausa kalma ce mai sauki ko ka ce raina baya min daɗi ko kuma raina a ɓace yake amma su a larabci suna da kalmomi da suke iya shiga ƙarƙashin wannan abin da mutum yake ji a ransa kuma kowace tana fassara abin da daidai za ka iya cewa khabufat za ka iya cewa laƙisat za ka iya cewa gafiyat duk abin da suke nufi shine raina baya min daɗi amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi ƙoƙarin ko kuma yake ƙoƙarin ladabtar da sahabbai da ɗora su a kan hanya da kuma koya musu yadda ake magana da zaɓen kalmomi lokacin ma da za ka yi magana ba kowace kalma ake magana da ita ba saboda ita kalmar khabuthat kalma ce suke ɗauke da mummunar ma'ana in aka ce a khabithun a larabci yana iya ɗauka abin da yake haramun allah maɗaukakin sarki ya haramta shi abin da yake mara kyau haramtacce Allah baya san sa Allah subhanahu wata'ala yakan yi amfani da kalmar khabithu Allah madaukakin sarki ce qul la yastawi khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith Allah madaukakin sarki ce qul la yastawi khabithu wat tayyib yace da haramun da mai dadi ba za ka ba za ka taba daidaita su ba a nan wajen abin da ake nufi da al-khabithu shine abin da Allah madaukakin sarki ya halatta duk abin da yake halak abin da yake haramun afwan at-tayyib shine duk abin da Allah madaukakin sarki ya halatta shine at-tayyib amma al-khabith duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta shine al-khabith anan wajen to kaga wannan kalmar ta zo a matsayin me abin da yake na haram hakanan a kalmar al-khabith tana zuwa da ma'anan shedanu eh shedan kaga ko karshen ya a cikin halittar Allah madaukakin sarki shine me shine shaidan hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ɗayan ku yi nufin shiga bayan gida ko ban daki idza arada ahadukum ayyada kul al khala falyaqul allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith ay al khubuthi jam'i ne nami anna al khabith al khaba'ith jam'i ne nami al khabithatu ina fata an fahimta saboda haka al khubuthu aljanu maza alkhaba'ifu aljanu mata duk lokacin da zaka shiga ban daki sai ka ce Allah ina neman tsoron ina neman tsarinka daga shedanu mazaje da kuma shedanu mata sai ka shiga ka biya bukatan kalami lafiya babu abin da zai same ka insha Allah ta'ala to ka kalmar alkhabithu an yi istimalin ta anan wajen me a matsayin abin da ke na shedani hakanan mutanen da ba mutanen kirki ba su kansu ba ma shedanu ba mutumin da yake ya kai matuƙa wajen rashin kirki da saba wa Allah shi ma ana kiransa da me al-khabith Allah madaukin sarki ce al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat Allah ce al-khabithatu lil khabithina marasa kirki sai tsararru masu saba wa Allah mataye lil khabithina abokan hadin su sune irinsu masu saba Allah maɗaukakin sarki maza wal khabithuna lil khabithat haka nan masu saba Allah maɗaukakin sarki maza abokan haɗin su sune wa al khabithatu masu saba Allah maɗaukakin sarki mata to in ka kalli kalmar sai kaga kalma ce da take dauke da abubuwa marasa kyau haka ne to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan zaka ce raina ya baci kada ka ce khabuthat nafsi saboda kalma ce mai tsauri sai dai ka ce laƙisat abinda kalmar laƙisat take nufi shine ai fatarat wa kaslat kamar ka ce raina baya min daɗi raina ya yi rauni ba na jin daɗin garin kwata-kwata to shine abinda kake nufi to gwanda kai amfani da kalmar mai laƙisat da kai amfani da kalmar mai habusat yan wannan fata an fahimta za mu samu irin wannan misalin a faɗin Allah maɗaukakin sarki ya yi wallazi na amanu la ta ƙulu ra'ina ra'ina kalma ce ta larabci wanda ta kan ɗauki ma'anoni guda biyu idan ka ce ra'ina a larabci tana ɗaukar ma'anar jira mu saurare mu hakanan kuma tana ɗaukar mummunar ma'ana na zagi ko cin mutunci kaga kalma ce mai harshen damu to idan wasu daga cikin wanda ba musulmai suka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe suna mu'amala da shi sai su rinka amfani da kalmar ra'ina su abin da suke nufi a cikin ransu mummunan kalmar suna nufin su zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yake dauka cewa abin da suke cewa shine ya rasulullah dan jira mana zuwa dan dakata mana shi abin da yake dauka kyakkyawar kalma yake bata amma Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin zuciyarsu ba haka bane to da ka sai Allah madaukakin sarki ya hana yace kada daga yanzu ya ayyuhal ladina amanu ya kodin da kai imani la taqulu ra'ina kada wanda ya kara cewa ra'ina duk wanda zai magana da annabi idan zai ce ya rasulullahi dan jira mu kada ya ƙara cewa ra'ina wa qulun zurna sai daga ce unzurna ita kuma unzurna ba ta dauka kowace irin ma'ana sai dan jira ni kawai dan jira mu kun ga duk kalmomi ne masu daukan ma'ana daya amma wata tana dauke da me wani mummunan ma'ana bayan wancan ko to wannan ita ma haka ne yan uwa ina fata an fahimta shi ta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kada ka ce khabusat nafsi raina ta lalace saboda abinda kalmar khabusa take nufi na mummunan ma'ana sai daga ce mai laqisat ya laqisat malamai suka ce faɗin hakan makaruhi ne ba haramun ba idan ka faɗa kayi makaruhi ne ba kai haramun ba me yasa suka ce makaruhi ne saboda suka ce an samu a cikin nassi kuma wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jingina ran kuma da kalmar mai al-khubus din akwai hadisin bukhari da muslim wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayani cewa idan mutum ya kwanta bacci kullum shedan zai zo daidai bayan kansa daidai ƙesa sai mai kulli guda uku e kullum idan makwanta bacci sai shedan ya zo daidai bayan kanmu sai mana kulli guda uku to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum ya tashi daga farko ya addu'a sai kulli ɗaya ya warware idan ya shiga ban ɗaki yayyo alwala sai kulli na biyu ya warware idan ya je yayi sallah ta nafila ko ta farilla sai kullaye gaba ɗaya sai su warware amma idan ya tashi babu addu'a maybe sallama ba za a yi ta akan lokaci ba to sai a ƙarshen hadisi inda nake so na kai mu zuwa gari sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fa asbaha khabifan nafsi haslan sai waye gari khabithun nafs ransa a ɓace duk mutum ya rinka ji babu daɗi kun ji daga cikin ɗaya daga cikin abin da ke jawo rashin daɗin rai kenan ai dama a farko na gaya mana cewa lokaci ka jiran kai na ɓaci to sai ka duba da ka tashi anya ku kayi addu'a kayi kiyamar laili kuwa da ka tashi kayi addu'a ko kuma kawai tashi kai a firgice ka tashi to idan ka tashi maybe kulli biyu ne warware akwai ragowar kulli ɗayan shi ɗan a cikin akake a cikin kana tafiya kana tafiya da akiyar ka da kulli shi nan kaga akwai matsala za a samu matsala to sai mutum ya rinka ji kawai duk ransa a ɓace baya jin daɗi shine annabi ya ce sai mutum ya tashi khabithun nafs ransa da a ɓace kaslan duk ya yi kasala haka haka nan ma Allah maɗaukakin sarki ya kwatanta wani abacin a cikin alƙurari shi ma da mai da alkhabif wa ka masali shajaratin ko khabisatin wa masalu shajaratin khabisatin ka shajaratin haka ne ko khabisatin dusat min fawqi al-ardi ma laha min qarar haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul Ibrahim ya kwatanta bishiya da me da kalmar al-khabith ita ma almuhim dai abin da nake so in kai mu zuwa gare shi ɗan uwa shine ita kalmar al-khabith din fadin ta abu ne da yake makaruhi ya kamata idan zaka ce ranka ya bace sai ka amfani da kalmar laqisat wannan su a larabci kenan amma kai da kake ba haushi dan ba larabci kake ba kai sai kawai raina ya bace ko kaga baka da matsala kenan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi qala al ulama malamai suka ce ma'ana khabusat abinda ake nufi da khabusat ai gafiyat wa huwa ma'ana laqisat duk ma'ana su daya walakin kariha lafzul khubuthi sai dai an karhanta lafazin kamar yadda malai ya faɗa an karanta lafazin me al khubuthi saboda abin da yake dauke da shi namuna nan ma'ana kamar yadda muka bayani a baya babu karahati tasmiyatil inabi karaman babin da zai bayani game da an karhanta har yanzu ambatan inibi da alkaram alkarmu e larabawa suna kiran inibi da suna alkarmu to shari'a sai ta karhanta ambatansa da alkarmu sai dai ka ambace shi da me da al'inabu eh al'inabu ko alhabalatu kamar yadda zamu zo mu ji idan inibi danye ne danye ne yadda yake a jikin bishiyarsa ko kuma an ciro shi amma danye ne suna ce masa al'inabu amma idan akwai abin da suke masa su busar da shi idan suka busar da shi nan ma suna amfani da shi suna ce masa azzabib azzabibu bizai to shi kuma shine inibi amma wanda yake bushashe duk suna amfani da shi to in suka ce alkarmu shi ma tana nufin inibi wani lokaci kuma tana nufin me irin irin giyar da ake yi ake tsimata kun san suna yin giya da inibi ko yawa suna yin giya da inibi wa min samaratin nakhil wala anabi ko tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana daga cikin a ‘ya'yan itatuwa akwai wanda kuke riko a matsayin kayan maye akwai wanda kuke riko a matsayin mai arziki mai kyau ku siyar ku ci ku yi amfani da shi da daga ciki akwai inibi suna ko inibi ko dabino sai a zuba ruwa a cikin inibi sai a bashi ya yi tsumu in ya tsumu kaga wannan zaƙin jikin inibin zai fito ya shiga cikin ruwan ko to idan aka ɗauko shi ka sha shi aka sai ka kama kana shan juice ne haka eh kamar juice ne kake sha haka to amma kuma matsalar sai su bar shi sai kamar sati biyu an fahimta ka kamar koko ne in ka in kamar koko yayi sati ɗaya me zai ko fara ka dama fara ka bata ta sati an fahimta ka ga in ka sha sai a samu matsala ba haka bane to shi ma haka suke yi irin waɗannan abubuwan to irin wannan a inibin da suke tsima shi suna yin giya da shi ko dabino shi ma sai su zuba dabino ruwa idan wannan zaƙin na jikin dabinon ya fita ya shiga cikin ruwan sai ka rinka sha ka ji ga zaƙin dabino kuma ga sanyin ruwa kaga ba ba juice ba kenan kana shan juice kenan to amma tsayar da fiye kuma sai su bashi sai ya fara kumfa sai ya fara kumfa yanzu kuma ya tashi daga juice ya zama mai kenan ya zama kayan maye to shi irin wannan abin da suke da inibin suna kiransa alkarmu eh suna kiransa alkarmu saboda wai yana mutum yadda mutum yake shiga wata duniya ta musamman idan ya sha shi yadda ba haka suke ɗauka yadda mutum yake shiga wata duniya ta musamman idan ya sha e to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai a daina kiransa da alkarmu saboda alkarmu kalma ce mai tsada girma da matsayi kenan bai kamata a rinka kiran kayan maye da wannan abin ba sai annabi ya hana sai a rinka kiransa da sunansa na gaskiya shine inibi za mu zo mu ji a cikin hadisin insha Allah ta'ala an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu huraira allah ƙara masa yarda ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la tusammul inabal karama kada ku rinka ambatan inibi da suna alkarama ya ce fa innal karama saboda alkarma almuslimu ai musulmi kenan mai girma mai matsayi mai daraja shine wa musulmi kenan ina fata an gane annabi ya ce abin da ya kamata abin da ya fi cancanta sunan alkarma ya gazgata a kansa shine wa shine musulmi annabi ya ce su daina kiran inibi da alkarma sai dai musulmi muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi hadha lafzu muslimin wannan lafazi na imam muslim ne wa fi riwayatin wata riwaya kuma ta zo da lafazin fa innamal karma qalbul mu'mini hakika kadai abinda ya kamata alkarmu ya gazgata a kansa shine zuciyar mumini saboda zuciyar mumini ita ce take dauke da mai hasken imani ko ita take dauke da hasken imani saboda haka ita yakan cancanta a kirata da alkarma ba inibi ba ko kuma giya da suke yi da inibi shi ta suna kiran giya wani lokaci da ibnatul karm ibnatul karmi in ka ji balarabi ya ce maka ibnatul karmi a wancan lokacin abin da suke nufi giya irin wancan giyan da suke da inibi to shi sa sai aka hana su a faɗan wannan sunan to malamai suka ce abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa kamar yadda imam al-bukhari ya kulla babi a cikin sahihinsa a al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari kuma ya fito da abin fili yace abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi ba wai ba a ambatan komai da alkarma bane sai zuciyar mumini ko musulmi yace a'a amma abinda annabi yake nufi shine sunan da a wanda sunan ya fi cancantarsa ya fi gasgatuwa a kansa shine zuciyar mumini ba wancan ba sai imam bukhari ya bada misalai ya ce kamar hadisin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce laisa shadidu bis sur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab ko annabi ya ce ba wai mai karfi bane wanda da an shiga filin kokowa ya kada wancan ya kada wannan Allah ya bashi kirar jiki yana da karfi duk wanda suka karo da shi sai ya kada shi annabi ya ce ba wannan ne mai karfi ba ya ce innama shadidu kadai in kana so ka san waye mai karfi na haƙiƙa allazi yamliku nafsahu wanda yake iya mallakar ransa ya sarrafa ta ya control ɗinta inda al-ghadab lokacin da ta yi fushi lokacin da mutum ya yi fushi komai zai iya komai zai iya aikatawa ko ya kisan kai ko ya zagi ko ya abinda daga baya zai zo yana da na sani to sai mutum ya iya mallakan ransa ya sarrafa ta to wannan shine mai karfi to kaga a cikin hadisin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi shi wannan murdaddan ko mai kada mutanen ba mai karfi bane mai karfi ne amma me ake me yake so ya gaya maka mai karfi wanda sunan karfin ya kamata ya fi cancanta a kansa shine wa shine wannan wanda yake mallaka zuciyarsa ɗan uwa an fahimta to haka shi ma wannan a ba wai ba a kiran komai da alkarma bane a'a wanda sunan alkarma din ya fi cancanta ya shiga ciki shine wa shine zuciyar mumini ko kuma shi muminin kansa haka nan ya kawo imam al-bukhari kawo misalin faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ce la malika illallah la malika illallah ba sarki ba mamallaki sai Allah maɗaukakin sarki shin akwai wasu sarakunan ko babu amma me wannan ayat me wannan hadisin yake nufi shine babu wanda sunan sarki ya fi cancanta akan sa sewa sai Allah maɗaukakin sarki tunda cikin alqur'ani ma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar akwai sarki ko babu ya tabbatar wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi ba haka bane Allah da kansa yace sarki yace ashe akwai wani sarkin kenan amma me ake so a gaya maka sarkin da sunan sarauta ya fi cancanta a kansa shine Allah madaukakin sarki duk wani sarkin da ba shi ba to sarauta ce muqayyada eh sarauta ce ta aro da aka dan bashi amma sarauta mutlaka wannan tana tafiya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan shine abinda Imam al-Bukhari ya tabbatar a cikin littafinsa wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim haka nan wata riwaya ta zo daga Bukhari da Muslim yaquluna al-karama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace suna cewa al-karama suna nufin inibi ko waccan giya da suke sha yace amma innamal karmu kadai wanda ake nufi da alkarmu idan an ambaci kalmar shine qalbul mu'mini ita ce zuciyar mu'mini shine kamar yadda na gaya mana saboda zuciyar mu'mini zuciya ce da take dauke da hasken imani to kaga tunda na dauke da hasken imani lalle ko shakka babu ya cancanta a kirata da alkarmu mai girma mai matsayi wa anwa wa anwa ibn hujr radiyallahu anhu hadisi na biyu a cikin babin an karɓo shi daga wa'il ibn hujir Allah ƙara masa yarda shi wannan wa'il ibn hujir ɗin wani sahabi ne daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai girma e mai daraja annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa abin da bai wa da yawa daga cikin sahabbai ba e yana da matsayi kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin sarakunan himyar himyar gari ne a yaman hadramaut hadramaut ɗaya ne daga cikin sarakunansu wasu daga cikin malaman tarihi kuma suka ce ɗaya ne daga cikin 'ya'yan sarakuna abinda da ya kamata ku fahimta shine babban mutum ne mai matsayi shi sa kafin ya zo garin madina ya karɓi musulunci a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kwanaki Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzo Allah yake ba su bai labari ya ce musu wani zai zo wa'il ibn hujr zai zo daga gari kaza daga gari kaza babban mutum ne kuma zai zo yana matuƙar kwaɗayin karɓa addinin Allah yana matuƙar san manzon ku tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga a lokacin ba waya kace waya ya bugo yace ga nan zai zo na musulunta ko ba fax ba menene ba gidan waya ba PO box da sauransu duk babu amma haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shi yana garin Yaman yana garin Yaman Hadramaut annabi yana garin Madina ya ba su labari da kwanaki kafin ya ƙara so ya ce wani zai zo kuma bayan annabi ya gama ba su labari da kwanakin sai gashi ya dira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi da kansa ya je ya taro shi ya cire mayafin sai ya shimfiɗa masa ya zo da shi akai kaga ya isa iko eh da kansa annabi ya cire mayafin sai shimfada masa akai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa addu'a ya ce Allahumma barik fi wa'ili wa waladi Allah ka yi albarka ga wa'il ka yi wa wa'ilu albarka da shi da ‘ya'yansa gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hau kan mambar ya ɗora shi akan mambar annabi ya tariri tashi saboda babban mutum ne eh ka'idar addinin musulunci shine idan kai babba ne to ba a downgrading ɗinka a dawo da kai ƙasa an fahimta kai babban mutum ne sai ka shigo addinin musulunci to ba za a ce ai yanzu sai ka a'a za a kiyaye maka kimaka da mutuncinka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a ƙilu zawil hayati zallatahu e ku barwa ma'abota mutunci da girma girmansu ku kiyaye musu kimarsu da mutuncinsu so da wanda suka shiga addinin musulunci suna manyan mutane sai a yi musu sai a kiyaye musu wannan mutuncin nasu da girmansu don hakan zai fi zaunar da su a cikin addinin musulunci yanzu kaga shugabannin ausu da khazraj da annabi zai same su akwai irin sa'ad bin ma'az ko irin sa'ad bin ubada irin su abdullahi bin ubay bin salul duk shugabanni ne abdullahi dan salul da kuke jin labari ya asul munafiqina ai shugaba ne eh shine da ya kiyarda saboda kawai nan kufurcin da ke cikin zuciyarsa amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya so ya jawo shi ya sashi daga cikin manyan manyan mutane to amma fi qalbihi fi qalbihi ma fiha eh a cikin zuciyarsa akwai abin da yake cikin ta nan kufurci da baya san annabi amma haka su sa'adu dan ma'azu da sa'adu dan ubada da suka amince suka ba annaba da zuciya daya sai ga sun sami girma da daraja da kima ta musamman sama da wanda ba su ba daman can shugabanni ne kuma annabi ba su a matsayin shugabannin su shi sa lokacin da sa'adu dan ma'azu ya rasu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa ya sai da al'arshin Allah ya motsa eh ihtazza arshur rahmani li mauti sa'ad lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah ya motsi saboda girmansa saboda haka wannan sahabi wa ibn hujr babban mutum ne ya rayu har lokacin khalifancin ma'auya dan abi sufyan radiyallahu anhu kala yace la taqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ku ce alkarmu walakin qulu sai dai ku ce al'inabu sai dai ku ce al'inabu ku ambace shi da sunan inibi wal habalatu ko kuma ku ce masa al habalatu shine ce alhabalatu bi fathil ha'i wal ba'i wa yuqalu aidan bi iskanil ba'i ko a ce alhabalatu ko kuma alhabilatu alhabilatu ko alhabalatu duk ana faɗa shi ma sunan inibi ne ya duk wancan za a iya faɗa wato yan uwa mu kalli waɗannan hadisai guda biyu da makaranta da kyau za ku ga duk abin da suke koyar da mu shine lafazin da zai rinka fitowa da bakinka ka rinka tace shi idan akwai abu idan akwai kalmomi guda biyu da suke nuna ma'anar guda abu guda ɗaya idan ka tashi magana ka zaɓi mai sauƙi sauƙin kai amfani da ita an gane ka zaɓi mai sauƙi sauƙin kada ka zaɓi mai kaurin eh kada ka zaɓi mai tsananin kai amfani da ita duk ladabi ne da addinin musulunci yake kokarin a dora mu a kansa Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce babu nahyi an wasfi mahasinil mar'ati li rajulin إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه باب da zai bayani gaba da shari'a ta hana eh an haramta ba daidai bane an wasfi mahasinil mar'ati a rinka wasafa kyawun surar wata mace li rajulin ga wani namiji illa ay yahtaja ila zalika sai dai idan shi mutumin ya buƙaci zuwa a wasafa masa matan ne li gharadin shari'iyyin don wata buƙata da shari'a ta ba da dama a yi don wani abu da shari'a ta amince za a yi babu laifi sai malam ya bada misali ce ka nikahi ha kamar aurenta zai yi wa nahwihi da makamantan shi misali aurenta zai yi baya nan ita ma bata ba garin da yake ba shine garin da take ba eh wasu daga cikin mutanen mu kun ga sukan tafi wasu guraren su je su zauna wani ya tafi kasashen turai wani ya tafi kasashen larabawa ko neman kuɗi ko karatu sai ga idan yaje kuma ya samu guri ya zauna tun da makasar ta musu a hankali sai ya ki dawowa ba haka bane to sai ka samu kuma yana so ya aure kuma ya fi sai aure yar uwarsa yan Najeriya to kuma galibi ba lalle ne iya dawa ya zo su ga juna su daidaita ba to sai dai daga can a bashi labarin ta to irin wannan kaga babu babu laifi a gaya masa a ce ga ta ga ga yadda take me yasa za a gaya masa don ya ji ta kwanta a ransa ya aure ta ko ai ko ba ma wasafawa ba in dai aure ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fanzur ila ma ya da'uka ilaiha idan ka tashi auren mace ka kalli zuwa abin da zai kirawo ka zai jawo hankalinka zuwa ka aure ta eh zuwa abin da abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa kenan fanzur ila ma ya da'uka ilaiha ka kalli abin da zai jawo hankalinka zuwa gare ta to shine sai malamai suke tafassara idan mutum ya tashi kallon mace zai aure ta wani irin kallo zai yi wasu malamai suka ce za ta yi shiga ta hijabi da kuma ta fito da fuskata da tafin hannayenta wasu malamai suka ce in dai haka ne kowa ya halatta kalli ta haka ina fata an fahimta in dai tafin hannu ne da fuska ai daman shi ne abin da shari'a ta yadda mace ta buɗe ta fito waje ta yi tafiyarta e ba dole ne sai mace ta rufe fuskarta ba ba kuma wajibi ne sai mace ta rufe tafukan hannayenta ba lokacin da ya ta fito waje abin da shari'a ta ce shi ne mace ta rufe tun daga kanta har zuwa ƙasa banda fuska banda tafin hannu wanda shine zance mafi inganci idan kuma ka ɗauke fatawar su bin baz da sauran malaman saudiya su suna ganin niqabi ma dole ne bin baz ya yi risala mai zaman kanta guda ya ta bayani ya ce dole ne mace ta rufe fuskarta ya ce idan aka tashi bayani akan wasafa mace guri na farko da ake fara kawo wancan kyakkyawa ce mai ake dubawa fuska ba sai kuma ka zo kawo fuska abu ka ce ka ce wannan to amma dai yan uwa zancen da yafi inganci wanda shine a Sheikh Muhammad Nasir bin Albani yake tafi yake ya tafi akan sa ya ɗaya daga cikin abin da ya dashi rigima ma da malaman Saudiya ba rigima ta zage zage ba a rigima ta karatu eh shine shi ya saba masa ya ce mace ba lalle sai ta rufe fuskar ta ba su kuma suka ce lalle sai ta rufe fuskar ta to amma tsakani da Allah idan kai mu ƙaranar hujjojin kilar tsarafai ɗin ɓangarori guda biyu za ka ga a sheik muhammad nasiruddin albani ya fi su hujjoji mace ba lallai sai ta harfa fuskarta ba ina fata an fahimta yawa yawa saboda haka idan mutum zai auri mace a ce iya fuskarta kawai da tafin hannunta zai gani to wannan kowa zai iya gani wasu malamai suka ce abin da za ta yi shine irin zaman irin kayan da mace take sawa ta zauna tsakar gida to babu laifi ta fito masa da irinta da irinsa ma'ana irin kamar ka ce doguwar riga riga da abin da dai da sauransu ta yadda hannunta zai iya bayyana malamai suka ce duk mutum zai iya gani don ya kalli abin da zai jawo hankalinsa zuwa gare ta amma da zarar ya kalli wannan abin to ba shi kenan ya haramta daga lokacin idan ya kalli cewa ta yi masa saboda ya gamsu ya ga abin da yake so ya gamsu to kuma sauran ci gaba da kallo bayan wani lokaci kuma haramun ne har sai ya aure ta yan uwa an fahimta abin ba abu ɗaya ke ba a ce kuma daga lokacin kai ta kallo kenan a wallahi wuta balba kake kallo haramun kake kallo ka kalla lokacin da aka ce ka kalla dan ka ji abin din dan ka kalla ka ji kana son to alhamdulillah sai a sauri kuma a zo a yi magana a zo ya aure dama wannan duk zancen da mutumari suke ta yi a shekara ɗaya ana soyayya a shekara biyu duk ba daidai bane ba daidai bane wallahi ba daidai bane duk inda namiji ya gama ce aka gama daidaitawa wata ɗaya wata biyu me ake jira ta zuwa aure kawai amma a zuwa a tun kana bayani tana fahimtar ka sai ta daina fahimtar ka tun kana da kalmomin da kake bayarwa na soyayya sai ka rasa kalmomin da aka bayar yawwa sai ka zo ka fara ƙarya kuma kana kawo wasu abubuwa ko kuma ka zo ka fara labarin indiya ko labarin ƙwallon bal mutum ya zo zan mace na ba ta labarin ƙwallon bal ita ne rawar ta don bal babu labarin da za a yi ne to amma duk waɗannan labarurrukan naka masu daɗi inda aka taskance kayanka lokacin da kuka soyayya ta Allah da annabi sai a yi aure to sai kaga ka bata labari mai hujja a lokaci ko mai hujja shine bayan aure shine abin da ya kamata saboda haka da uwa wannan kusan shine zancen da ya fi inganci malaman da suke cewa za a ga abin da yake kaza da kaza wannan duk ba daidai bane gaskiya Allah ya sa mu dace to ba daidai bane a rinka wasafawa namiji wata mace matar da ba matarsa ba ba shi da wata alaƙa da ita kawai a zuwa rinka rusufa mata ga yadda take ga yadda take ga yadda take wannan haramun ne haramun ne ko irin littattafai da ake rubutawa nobel saka ko littattafan da suke dauke da kisas irin na story saka da sauransu a rinka yanzu aka ga na ji na faɗa da ne kwanakin bai cewa littattafai za ka ga bahaushe dan bahaushe ya dauka ya rubuta ko bahaushiya mace ta rubuta irin waɗannan abubuwan ana wasafa maka jikin mace kuma da hausa yara suna ɗauka suna karanta wallahi haramun ne wallahi haramun ne littattafai ne kawai da babu abin da suke in banda ta da fitintunu kawai tsakanin matasa ne duk irin waɗannan kaga hukumar hizba kamata ya ta bincika a rinka kama su duk a rinka ladabtar da su Allah ya samu dace annabi ne mas'udin radiyallahu anhu qala malai ce an karɓi wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la tubashiril mar'atul mar'ata kada mace ta yi mubasharar mace ‘yar uwarta jikinta ya taɓa jikinta su haɗu fatasifa hali zaujiha ta ji yanayin jikin ‘yar uwarta ta ta je ta rinka wasafa ta ga mijinta ma'ana mata tsakaninsu su zauna wannan jikin wannan ya gogi jikin wannan ko kuma su yi mubashara su rungume juna duk tunda duk ana yi tsakanin su jinsin su ne na mata wasu za ku ga yanzu misali kamar larabawa ɗaya daga cikin gaisuwar da suke akwai mu'anaka ko idan na taho ka taho ko maza ma suna yi za ga su mai miƙa maka hannu sai an fara rungumewa tukunna ko sannan sai a gaisa wannan al'ada su ce haka suke yi e kai yanzu idan kai sai ga abin bambar kwai ba haka bane amma su haka ne yanzu ka da aboki balarabe in yi zuwa larin gume ka zai zai rungume ka kai kuma sai ka rinka na'am na'am to amma dai al'ada su ce to su ma matan suna da irin wannan irin wannan wannan ta rungume wannan da sauransu ba wadda kyakkyawan manufa ba wata mummunan manufa ce a tsakaninsu ba to kada mace jikinta ya taba jikin yar uwarta mace irin shine la tubashiru lil mar'atul mar'ata jikinta ya taba jikin yar uwarta ta ji wannan Allah madaukakin sarki ya mata wata ni'ima ta musamman jikinta na musamman ne ta je ta rinka siffanta ita waccan ɗin ga mijinta to kaga wannan bata san abin da take ba kenan eh ta je ta rinka siffanta wa mijinta wata matar daban an fahimta to wannan bata san abin da take ba ko kadan annabi ya hana irin wannan annabi ya ce ka annahu yanzuru ilaiha sai kaga yadda take siffanta masa ita kamar yana kallanta kamar ga shiga ta yana kallanta haka zai rinka gani tana da kaza ai Allah ya mata kaza Allah ya mata kaza sai rinka gani kamar ga ita to wannan alƙali iyab al-yahsabi a cikin sharhin da yawa sahih muslim yake cewa ɗaya daga cikin dalilan da wannan na ɗaya daga cikin irin hujjojin da imam malik ya fitar da ɗaya daga cikin ƙa'idojin mazhabarsa shine saddu zari'a abin da ake cewa saddu zara'i toshe kafa barna toshe kafa barna yace abin da yasa aka hana mace ta rinka siffanta wa mijinta wata matar saboda ɗaya daga cikin abu biyu zai faru ko dai ya ji ita matar da ake siffanta masa ta burge shi sai ya ji ke kuma da ke siffanta masa ya tsane ki saboda ka sai sake ki je aure waccan ba haka bane to kaga tawakanta kenan ko ko kuma idan haka bata yi ba ya fitini da ita ya je neme ta hanyar da bata dace ba ina fata an fahimta to kun ga saboda a toshe waɗancan kofofi guda biyu a hana su shi da toshe kafaɓar na da ya faɗa aiki a toshe kafan barnar saboda ka sai aka hana sai aka hana siffanta ta din ba daidai bane saboda haka ba daidai bane ko kai ka zo ka ba wai mace ka da aka ga wa mijinta ba ko kai ka zo ka rinka siffanta wa wannan miji abokinka wata mata wallahi haramun kake aikatawa haramun kake aikatawa ba daidai bane ko dai zo siffanta maka duk haramun ne idan ba da irin uzurin da muka ambata ba shine auren ta zaka yi kuma auren nata ma ya kasance ba kwa gari daya to babu laifi sai a zo a sunfanta maka ita amma in zaka iya ganin ta mai wani ya zo sunfanta maka ita ba bukata sai ka je ka ganta da kanka sai zuciyarka ta sunfanta maka ita in ta dace da irin taste ɗinka sai ka aure ta idan kuma ta dace ba sai ka je ka nemi irin taka Allah subhanahu wataala ya samu dace babu karahati qawlil insani fi du'a Allahumma ighfir li in shi'ita bal yajzimu bi talabi wannan babi ne da zai bayani game da karhancin ƙaulil insani mutum ya ce fid du'a'i lokacin da yake addu'a Allahumma firli Allah ka gafarta min in shi in kaga dama sai ubangiji in kaga dama ka gafarta min to annabi ya na faɗa wannan to dama Allah yana kun ka taba gani Allah ya abinda bai ga dama bane Allah bai taba yin abinda bai ga dama shi haka haka ibn Battalin ya faɗa sai duk aikin Allah yana yin abin da ya ga dama ne shi dama fa'alun lima yuridu ne eh fa'alun lima yuridu ne Allah madaukakin sarki ba wanda ya tilasta Allah madaukakin sarki abin da ba so bai so ba sai annabi sai malam yace balle jazim bi talabi bari abin da ake so shine ka yanke magana wajen abin da kake nema a aljizamu shine ka faɗa ban kai tsaye ba tare da istisna abin nan togace-togace ba kawai ka ce Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mu Allah maɗaukakin sarki ka sana aljanna Allah maɗaukakin sarki ka yi min arziki shi kenan kawai ka san nasa ne shine mai yi kuma zai yi haka ne to amma ka ce in kaga dama kaga wannan babu ladabi ma a ciki ko ina gani ko da babban mutum ne da kake ganin girmansa kake mutunta shi ka je ka ce masa da Allah muna roƙon Allah farma an ga dama ai mana kaza kaga zai gane cewa wannan baka da ladabi an gane to bari kuma mahaliccinka gaba daya to ba daidai bane wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisi na farko an karbo shi daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace la yaqulanna ahadukum kada ɗayan ku ya sake yace Allahumma ighfirli Allah ka gafarta min in shi'ita in kaga dama Allahumma arhamni Allah ka man rahama in shi'ita in kaga dama liya'zimi almas'alata annabi yace ya yanke tambayarsa ya faɗi maganarsa kai tsaye yace Allah ka gafarta min Allah ka man rahama ba tare da istisna'i ba fa'innahu saboda yadda al'amarin yake la mukuri halahu babu wanda ya sai tilasta Allah maɗaukakin sarki ko akwai babu e shi fa'alul ne lima yurid la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'aluna babu wanda ya sai tambayi Allah maɗaukakin sarki game da abin da zai aikata mu bayan mu ake tambaya idan baka yi daidai ba za a ce me yasa baka yi ba an sa ka baka yi ba me yasa baka yi ba amma Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya daidai ne e maganarsa gaskiya ce hukuncinsa adalci ne subhanahu wa ta'ala wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito malamai suka ce abin da yasa aka hana cewa Allah ka gafarta mu in ka ga dama saboda mai fadin haka kamar yana raba wuta ne ka gane kamar yana raba wuta ne cewa da gafarar da rashin gafarar da abu ɗaya ne idan an ga dama an gafarta masa to idan ba a gafarta masa ba to duk ɗaya ne to kamar raba wuta yake to shi sa sai aka hana faɗin haka kawai mutum ya yanke sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa akwai babban malami ad-dawudi alaihi rahmatullah yake cewa shi karhancin zai tabbata ne ya kasance ba daidai ba ne idan ya kasance mutum ya faɗa ne a matsayin togaciya ma'ana in Allah ya ga dama ya gafarta masa to in Allah bai gana ma kuma shikenan yace amma in mutum ya faɗa tabarrukan ne ba matsala kamar yana mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki gaba daya Allah madaukakin sarki komai naka ne in ka ga dama ka gafarta min kamar yadda kamar yadda annabin Allah annabi Isa ya faɗa ko in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kaga idan ka gafarta masa zaman bayan ka ne ya ubangiji in ko kai musu azaba fa wannan daman kai ne mabuwayi ko mai hikima sun cancanci azaba ina fata an fahimta me yasa annabi isa kai tsaye sai ya ubangiji kawai ka gafarta musu kaga wannan tabarrukan ne ba wai raba wuta yake yi ba amma mutum yana ganin cewa abin da yasa ya faɗa haka idan Allah ya ga dama ya gafarta masa shikenan an bai ga dama kuma shikenan to malamai suka ce wannan shine abin da aka hana wasu daga cikin malamai suka ce haramun ne tare da cewa malam ya ce makaruhi ne to amma da yawa daga cikin malami suka ce haramun ne wa fi riwayatin li muslimin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin li muslimin yadda yazo a cikin riwayar muslim walakin li ya'zim wa li yu'zim ar-raghbata annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce ya yanke maganarsa kai tsaye ya ce kawai Allah ya gafarta masa sannan wa li yu'zim ar-raghbata ya kuma girmama abin da yake kwaɗayin samu a wajen Allah maɗaukakin sarki shi ne ragaba abin da yake fata yake kwaɗayin samu shi ne mai rahama ko gafara ko aljanna ko arziki ko duk abin da yake roƙa to ya girmama wannan abin ya faɗe shi kai tsaye kuma ya nace ya ta yi fa inna Allah ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki la ya ta'azamuhu shay'un atahu ba wani abu da Allah maɗaukakin sarki zai bayar ya kasance ya girmama a wajen Allah maɗaukakin sarki a ce ga wani abu yawa Allah girma idan Allah ba da shi Allah jirin ji kai abu kaza ya girma akwai shi babu eh babu dauki hadisin can na cikin arba'un hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum duka gaba ɗaya su kasance a ƙasa guda ɗaya sannan kowanne ɗaya daga cikin ku ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki mas'alatahu abin da yake so kuma kowanne Allah madaukakin sarki ya bashi babu abin da zai ragu a cikin mulkin Allah madaukakin sarki sai kamar abin da za a ɗauki allura a sata a cikin kogi a ɗago ta abinda allura nan ta fito da shi to shi ne abinda zai ragu an gane yan uwa da mutane da aljanu da na farko da na ƙarshe kowa da kowa ya taru kuma kowa ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji ba ni kaza duk abin da ka san kana bukata ka lissafa kada ka rage fa komai ka lissafa shi ma ya faɗa kowa ya faɗa na farko ya faɗa na ƙarshe ya faɗa tun daga kan annabi adam ba shine mutum na farko ba har zuwa na ƙarshe da za a halitta to ba mu kaɗai ba har da aljanu duka kowa ya faɗa abin da zai faɗa Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa bukatarsa duka kowa ya bashi abin da yake so ko ɗaya ba za a rage maka ba to abin da zai ragu a cikin idan akwai raguwar wato dan an nuna maka ma in akwai raguwar kenan babu fa raguwar ne kwata kwata kamar a samu allura ce a tata a cikin kogi mai gudu sai a dago allura mai ta fito da shi abin da ta fito da shi idan idan wani abin zai ragu shine abin da ya ragu subhanahu wata'ala saboda haka babu wani abu da yake girmama a wajen Allah madaukakin sarki idan ya bada shi wa anna Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza da'a ahadukum idan ɗayan ku zai yi addu'a falyazimil mas'alata ya yanke addu'ar tasa ya faɗa kai tsaye ba tare da biye-biye ba wala ya ƙulan na kada ya rinka cewa Allahumma in shi ita Allah idan ka ga dama fa atini ka bani fa innahu saboda shi Allah madaukakin sarki la mustakriha lahu babu wanda ya sai tilasta shi abin da bai ga dama ba abin da ya so shi yake aikatawa malamai suka ce na ɗaya daga cikin ta'addanci a cikin addu'a shine irin wannan addu'a kun san Allah madaukakin sarki ya ta'addanci a cikin addu'a ko Allah madaukakin sarki ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya sai ce innahu la yuhibbul mu'tadina Allah ce ud'u rabbakum ku roki Allah madaukakin sarki ubangijin ku tabarru'an kuna masu kaskantar da kanku wa khufya kuma kuna masu boye addu'ar kuna yin ta a hankali kada ku rinka daga murya kuna yi da ƙarfi sai Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadina lalle Allah madaukakin sarki baya son masu ƙetare iyaka masu ta'addanci a cikin addu'a Allah baya son su to daga cikin nau'in ta'addanci a cikin addu'a shine mutum ya rika cewa Allah in ka gara maka bani ta'addanci ne a cikin addu'a eh ba daidai bane ko mutum ya rinka roƙa abin da Allah madaukakin sarki ya san dama can ya san ba zai samu ba sai mutum ya rinka roƙan sa wani sai ce akwai ai Allah Allah madaukakin sarki babu abin da yake fi karfin sa haka ne amma akwai abin da kai kanka ka san idan ka roƙa ba za ka same shi ba yanzu bari ba ku misali yanzu ka ce kai kana matsayin ka namiji ka ce Allah ka sani haihu baka da aure baka da komai Allah ba shi da ikon da zai baka ɗa ko baka yi auren ba ko ba mace ne ke ba Allah idan ya gana ma zai iya ba ko ba zai iya ba to amma me yasa baka je ka roƙa ba dan ka san sunnar Allah madaukakin sarki bata gudana haka ba ko ka ce ya ubangiji Allah ya sa an zama annabi gobe ka san wannan ai ta'addanci ne tunda Allah ya rufe kofar me annabci to wannan shi ma duk ta'addanci ne a cikin addu'a to Allah madaukakin sarki baya son a ta'addanci a cikin addu'a in za ka yi addu'a sai ka kiyaye ladabban addu'a da sharaɗanta da lokutanta sai kai addu'a insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya karba maka Allah ya samu dace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito babu karahati qawli ma sha Allah wa sha fulan babin da zai bayani game da makaruhi ne fadin mutum ya ce ma sha Allah abinda Allah ya so wa sha fulan da kuma wane ya so wannan makaruhi tare da cewa da yawa daga cikin malamai suna gani ma haramun ne ya fi karfi a kira shi makaruhi tunda shirka ce e shirka ce ka ce ma sha Allahu ai da ba dan Allah ya so ba ko ya ga dama wa sha a fulani wani ma ya ga dama da abu kaza bai kasance ba to wannan ba ba daidai bane an Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu an karbo daga Hudhaifa dan Yaman Allah ya kara masa yarda alin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kale yace la taqulu kada ku ce ma sha Allahu abinda Allah ya ga dama abinda Allah ya so wa sha'a fulanin kuma wane ma ya so ya ga dama walakin sai dai ƙulu ku ce ma sha Allahu thumma sha'a fulan abinda Allah madaukakin sarki ga dama sannan wane ma ya ga dama sai ka zo da lafazin me thumma ko ba lafazin wa ba wacce take wawu wacce take nuna me atafi eh wawun tana nuna tana nuna atafi daban wawun kun san tana da ayyuka da yawa a larabci ko wa kala wawun da kake gani a larabci in ka shiga cikin nahau kala kala ce eh akwai wawul atafi akwai wawul ma'iyya akwai wawul kaza kala kala sada da dewa to wannan wawul wannan wawul atafi ce kace wane ya zo da wani malam alif ya shigo da malam ba'un kaga tare suka shigo kenan ko amma ka ce malam alif ya shigo thumma malam ba'un thumma sai sai nuna me kaga ba tare suka shigo ba sannan yawwa kaga dama ita sannan thumma al-arabci tufidu tarahi tana fa'idan da dan bada gap haka ne akwai dan tazara tsakanin su wani ya shigo sannan wani kaga akwai bambanci saboda haka idan ka ce ka ai da ba dan Allah ya so da wani ba to abinda kake nufi da Allah da wani suka haɗu gaba ɗaya suka aiki kaga ya zamto abokin aikin Allah kenan ko Allah yana da abokin aiki ba shi da abokin aiki ba shi da abokin aiki amma an ka ce masha Allah thumma fulanun ba da ban Allah ya so ba sannan da wani kaga sai da Allah ya so sannan ya nufi wani shi ma ya so ko shi kansa wani Allah madaukakin sarki ne feshe su to irin waɗannan kalmomi yan uwa za ku ga duk hadisin da makaranta da babobin da makaranta gaba daya duk ladabi suke mana wajen ma magana da zamu faɗa ta yau da kullum shi sa idan Allah madaukakin sarki ya ce muke ka kai karatu sosai eh ka karanta littattafai irin su Riyadus Salihina irin su Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari da sauran littattafai ka shiga ka karanta Kitabul Adab da sauransu to sai kaga mutane suna magana sai ka rinka gani ana ta ana ta ana ta kusakurai ana ta kusakurai in kai magana kai gyara sai a ce ku kowa bai iya ko bai sai ku kenan in kai yara sai a ce kai ku waɗanda ma haka kuke komai ba wanda ya iya sai ku ba haka bane ba haka bane kai ka karanta abin da kaga ba daidai bane kana so ka gyara maybe shi kuma wanda yake magana bai gyara bai sani ba to ka san kuma shi dan adam ba ko doshe yake san gyara ko doshe ba za a yi mai gyara wani lokaci karba daya biyu na ukun to za ku za ku faɗa da shi sai wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce kuma ina gani a wannan babi zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tashi babu karahatil hadisi ba'da al-isha'i al-akhirah babin da zai bayani game da makaruhi ne hira bayan sallar isha shi zamu tashi amma sai sati mai zuwa Allah yadda so da ka sai sai ka dan warwasa kafin sati mai zuwa Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah